الذكرى لسببي ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سبب شادي أربع وثلاثة shekara ta biyu ɗaya da ɗari da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da biya idan ba manta ba mun tsaya da rasu na hamsin da biyu za mu tashi da rasu na hamsin da uku a wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam na babban malami alhaji عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. امين. ثم بعد دعوانا في كتاب الجنائز إذا متى إذا في دام دورة حديثي في لما جاء من يحتاج إلى وقت أريد الحب لربما to insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi Abdullahi bin Abbas kafin da yake ni bayani a takaice a kan abin da ya shafi hadisi Ummu Aliya wadda gwana ce wajen sanin yadda ake wankan gawa kuka an ce hadisin ta shi ne umda jigo a kan yaya ake wanke mutum bayan ya mutu wanda mutuwar nan wajibi kowa ya yi sai dai mutum bai san aina wa ma ta gari na su bi aina sun samu bai kai da zai samu kansa domin wani zai samu kansa a yanayi da ba ma za a wuce ko wanda kuma sai dai a mai yayi ko ruwa kamar yadda muka faɗa akwai wanda kuma idan ya mutum ma shi ma ba bayan an wanda yi ko ba za a maka wani yau sai dai a wuce shi akan samu irin wani wanda suke tafiya cikin ruwa an samu wani a cikin magabata tafiyar watanni kuma ba a tsaya ba gaggawa idan ta yi kwanaki tana wuce kwana uku za su ta fara wani kwana biyu ma ta fara buga to suka wanke ta a yi da yake kawai zai kuru da su sun ba mata ruwa asara wannan ruwan shi ne kawai dina ku iya zamu kanta a wanne yanayi shi ne kawai kamar yadda auna da ake gani yanzu ana iya zuwa a kai ziyara a gani wannan gurin da zai da anan kabarin ne duk abin da ake wannan kabari an yi ba an yi ba saboda haka a shi ta anan mutuwa ba ta yadda ta anan ne na gaishe da ake so ka yadda Wani da Abdullahi na Abbas, ana Abdullahi na Abbas da Rabiya na Ma'anu ba, an karɓo daga Abdullahi na Abbas Allah ya kara musu yadda. Mun yi tarjama ta a baya shi ne tarjima mai Qur'ani. ولا الذي ما ذلك اللهم فقيه في الدين واعلمه التأويل Allah ka fahimtar da shi addinin ka sanar da shi fassarar alkur'ani ji ka idan ba su fassara daga baki annabi alaihi salatu wa salam ba fassara ta fado ta wajen Abdullahi da Abbas to ji ke da aka zo bayani akan ayyinas siratul mustaqim ana ta tattaunawa Allah ka jire da mu hanya mabidi ke ni kafiya Abdullahi na Abbas da yau zai ce abin da ake nufi ya ani al-Qur'an. Wasu kuma ka ce ya ani huwa islam ya ani al-Islam da Abdullahi na Abbas da Abdullahi da Umar suka fassara shi da wani. To kaga shi da zaka wasu kuma ka ce Qur'ani. To in ka dauka za ka duk ba sai ka rubuta shi ne ke. To idan abin fitira ya fassara abu kawai shi ne na wuce da shi. yanzu ne Allah ya tara maka da yake tsara bai da malamin ruwa su kun biya ba wata rana wani mutum yana ce a arba an zara ta rana tara ga wata rana arba in kuwa ka an rana da ke ce ba su da kan shaguwar wa waka sattu a wata auka da ba auka sattu wata ruwaya wa waka sattu ita ta kauye ne ita dabba da yi babu ita ta tafi wasu kuma ka ce da ya fado da rafiyar fado wanda sai wuyan da ya sani amma dai abin da ke cewa ko dai a ce kubirar ulukawu ko kasarar ulukawu wuyan da ya balle ko ta balla ba wuya ita ce da ya fado don wanda ta kaka kasa wannan da yin jini ne ba kada da suna layi da la'adai salam sake shi da ya mutu ya da ya ce in ki ruhu ki ma wanka wanke wankan gawa da muka faɗa a baya mun kawo a takaice kawai abin da ban kara ba shi ne wajen ziyada da annabi ya ce wanda ya uku in bai ba ku kara biyar in bai ba wajen ruwa ya bakwai to ne ya ke kara annabi da na uku kuma ke kara na ganyen magarya da babu ko na sabulu da turare su ake kara domin su ne wanda za a yi wanda an riga an gama na ibada wannan da za a zo a kara da za a kara miki shi ne shawa shi ne wankan tsaftace saboda haka na biyu na biyu da na uku ake kara banda na farko ko guda nawa za a da sai ne jima'i wanda shi da ruwa wasu ne da ganyen magarya mun bari ganyen magarya na kana da hanyoyi ka ga dama a daka ka rike ruwa ka bar sabulu kana zuba an ga dama a karka dai da ruwa za ka yana kai fa ku ji a wani wa kafi ruhu fi tawai ku man da kaba cikin tibabu da bayani ai hadisin da muka wuce a baya tibabu ku a cikin ne ta nan saboda aikin hadisi ya yi da hajji kuma kayan da biyu kasan ba a sa on the way ba a sa komai daga wannan kwanciyar nan da idan bayan suke a gurin mazaje wala ku hanke duhu annabi ya ce kawai za mu tirare da ya sa saboda ta tirare a cikin ba kuma su ne ba za ku ba a sa tirare mutum yana aikin nan bayan ka abin yi na wanka wanda da kayi wanka kafin ka sa irani ya halatta ka muku ga dan ga go suna da fata tana sauro buga to sai mutum ya yi wannan ga wani kan da ke wanda ne dan jiwa shi ya ga shi to da ga wannan ba sai ba ta kira sai dai ayi hakuri ولا تخمروا رأسه كوكب في كنفه shi ma mai aikin hajji riba kai ba da zuwa da yaran wani shi da take yin karba kan saboda haka ba a rubuta duk sanin mutu da riba rubutu wanda ya ce aikin hajji ya san mutu da riba kai ne ka ga wannan sanin da ake yi na bulan kuma ba wuta ka ga yanzu da yi gura wani riga hudu da aljihun da kome zuwa can gura haka za ka rora da kai shi wannan mayar in karba kan da gangan to sai kai wani akwai wani da da za a tura ma ko ba shi mutum ne ana mantawa ana cin bacci mutum ya jawo ya rufe da ka baka cewa ko wanda ya yi ne gani ba ba mai sani da rasage da ba kai ba wani sai ba kama shi saboda haka wala ta kalli ra'ahu yanayin nan da yake hajji da shi gudan dai kawai da kan mawaki bayan ya mutu ba haka zai idan kuna kallon gawawakin da ake sallata a halin za ku wata an tawo ne ko kan mutum a buɗe lokacin aiki a haiti to shi ne wannan ƙa'idar ake fa ina wuri ba a ce yawan siyasa da lafiya annabi ya fi da ne alhukum ya zuru ma a inda ke wujudan wa adama sai ce saboda shi wannan wanda ya wuce a filin arfa ko ya wuce a wajen aikin hajji zai tashi rana da kiyama munafiyar yana tambiya labbai kalla rana da kiyama duk wanda ka jira labbai kalla wa masu alhaji eh wanda ka jira bo wa bai yi kwallo wala a kwallo ran sai islam dan yana bo da aka zara da shi ne kai kowa da abin da yake annabi ya ba a tura alama ma su kamar irin mutum da muke yi a yankin da ranar laraba da muke karatu ne mai al'amari da yau da ya ai farko mu ba da yari ne ta ne da ne mutuwa sai yana rubuta hadisi annabi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai alƙalamin da kai ko ya daga haka kawai sai ya mutu zai tashi ne da cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka ne gari abin da ka mutu a kai a kan da a kan da za ka kai da kai kuma kawuna da gani yanzu in mutum yana cikin yin wani abu ya ce wani ya bar faɗo wannan abu zai yi wa wanda aka ce ne wanda aka ce ne an zuwa kan wata bawa kai da ya ta ya shi ba kuɗi ya ce yana bar faɗo ya ce kuɗi Allah irin wannan ne da ya bar faɗo kawai sai ya tsara kira wata kyauta aka yi mai kawo ka kai sai ba ta yi ba to shi ne duk abin da mutum ya mutu a kai wallahi akan akan dole kai ko me ne ko kuma ne to shi ne sai ce wa bi ruwayatin asira wa da ruwayar wala ta sabbi waja wa huwa la yaqtu kar ku kurbi kar ku rubi hujjata aka kar ku rubi kanka malai ya alwaqtu katu da ulu abin da ake kira da alwaqtu shine karyewa wuya to mun ji wannan hadisi ne za mu tsaya da cikin sa abu na farko anna man mata muqriman baqiya da ahkamu ihrami ya alayhi bani yake duk wanda ya mutu da harama yana da kan harama da aikin haji ko umra to wannan gudau gudau za su wanda a kansa a kyale na na biyu anna muqriman yajibu an yuktala wa yuqbal wanda ya harama da aikin haji wanda ne ya yi wasa kuma a cikin wanda ya ba a cewa wala ya mata kawai za a yi mata na uku an da mata musulman lalin layya wanda ya mutu yana mai harama da aikin haji ba a samun turare domin yayin da yake aiki a hajji ba ba ya samun turare na uku an da mata musulman lalin baki ko lalin baka ra'asahu wala wajahu wanda ya mutu yana harama da aikin hajji ba a rage makai ba za kuma a rage fuskar ba na biyar jawabin tafiye da siyasi musamman ya halatta a yi kafari da kayan da aka sa kayan da da yake yin ya halatta a yi da kafari an zuwa masa da kafari da yake to wata rigar da yake a yi yada ta za mu haɓa kwari da ta alfa goma da yake sai kawai abu da yake a yi mara da idan za ta isa ko da ba ba ɗaya kwarjan ne a nan da ɗaya ne ko wani ne ya da ko da da aiki ko da aiki da shi kuma da ruwa wani da yawan aiki ba shi aiki ba su kalla ba yawwa don ba aikin lada ba ne ko na ne aikin riga ne sannan na shida jawabu takrim bi tawbayil muqim ya halatta ayi wa bi harama da aikin haji da kabari da kibabi biyu kadai wa salatu abdan amma yi da hukumi da gubalala da yaka saboda jiki ya kai annabi alaihi salatu wasalam kai ma za ku yi wasiya in ka zama ko ko ga ku biyar ake ta ko ko sai ne in ka mutu a saba ku ita kuma wasiya ne ba ta ko wani dole sai yi shi ta za ku ga mutu da wanda anan ya ce ba ba kuma za a nan da ya jaye wa shi a kai ka biyo sai ka kai shi da ba za ku ci ko a kai ki kan shi ke nan amma an da yi wa shi a ba ya ce wa raka jiwa lallai nan ku da kan ku ya ku yawa yawa to sai a fara kai nan amma in yi wa shi a ku ya ku ya sannan na bakwai الحث على العمل الصالح ana kudai da wa da aikin kwarai bai Allah ni yadda zaka ka zama mutumin ji sai kai ayyuka alheri kaga Abdulhalim shi wani walimi ne makawo ne da cikin manyan malamai da aka yi a masa ai kaga ba ta sai da ne da sujjala ya ba da yi sujjala Allah ya kawo wannan dan baka ba da dai yawa za ku ga wannan tashi ne zuwa ba ku jira suna subhanahu wa ta'ala dai wannan da yake sannan na tara oke na takwas man aji ala shayi ba ta alayi to ni duk wanda yake rayuwa a kan wani abu to bai azaba kan ta dai kan ta kai ruwa a to a da wani abu da ta kai kawa an ta to idan to abin da kake yi rayuwa alkhairi lallai na tara annaban mata ala zai buta alai duk wanda ya yi akan abu kuwa to akan da za a kai kama da la alai hada alai kamar da wannan hadisi ya nuna wa hadisi sayyidi hadisi riwayatu yurhu lahu lahu zali da hadisi nan da yayi da annabi yake wanda ya yi yayi shahada kana alkiyama zai tashi wato inda aka fasa maka jikin da yana jini wa rihu rihu kan jinin yana fitar da kan jinin da zai a filin ya ce ne na goma ai aiwara da kawati abin da ake kallo shi ne karshen mutum ba farkon ba za ka za zo wani wata gaba za ka ka zane ai sai yanzu mutum ya ne ba komai na zane sai na umar kan tauri ne da sai da lokaci sai jama'a riba da kan tauri a idan mutum da yana wani abu ya ce nila to yanzu ake kallo ba da al'umuru bil qawati abin da ka kika da jiya babban da ga hankali duniya ce da wani ne ke ce ne ya zo kai kika ya fi komai da da da amma ya ga zan ne da rawu dai ne mutanen da yawa da awaji kofa Allah ya kan bayan jabar awaji kofa ga yake da kwaje ne ya zama ne amma dai da wani kowa jiran Allah wani yanzu ake nuna ba shi ɗauka na ta yi babu harami yana cikin da ba su wannan abubuwa shi ne al'umuru da kawafi kyakkyawan ƙarfi ake so ba wani daɗin ba da ya yi kaza ya kaza biya dai na ce bane ba ba a duka in kuma mutum na duka mutum da aikin baya mu gani ne in dai aikin su ya fito ba a duka su gani mu jira da duba ai rikakken jira na bari ya kware sosai mu ji da duba shi ne tashi sata sama da ya biya ni kuma sannan sai ya ayoyi guda da aikin haji gaba ɗaya musu baki kasafin su amma kuma da ya zo yau ya zo ya mutu da ya dina ba sai zama cikin zamu annabi alaihi salatu sai na umar da makami yake yawa irin buwar ita na da ra'ayi wallahi zai tsara kai ke nema yaran da ko yaran da sai wa zai ne no da wallahi to ya wuce yake da abin da amma ya zai wuce da ya zama yana cikin wato alkula ba wa shi al'ajar su mu wacce mun da janna saboda haka al'umuri da kawai na ja da fadlul bambajan wa qariban shi da sai ka roƙa kullum addu'a da ke rabbana la tuzigh qulubana بعد إذا عليكنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله كرك كرك أنت ذكرت بعد إذا تجيبت وهب لنا من لدنك رحمة الله تبارك رحمة للجريبة دوهم تجري ولا har imam mali ya ka abu a zuwa wani lokacin ba kai kan magariba yake raka shi yake ƙara wannan bayan ya fatiha sai ya ƙara wannan aya haka sai da wuce kana da jira yau da Allah ko ya mu kalli wa ku ne sabbi kalli ala dini ya ubangiji ne jiji ya duka ta domin Allah shi ne ya kalli wa kai kai ta yana jiji ya duka ta yake ya dama to ya ne jiji ya duka ta tabbatar da zuciya ta akan imani ne domin akwai wanda ya kalli duniya ya zo za ga da sabon mu'mini kafin yamma ya zama arziki to shi yasa sai an ta addu'a kana kokarin kuma kana ga yawa dan karka gani najabi annal mu'allima yajidu lahu an yaktasila bima'i wa ajnani lahari wanda zai yi raki da aikin haji ya halatta ya wanka da ruwa ya samu sabunan zama Bodi wasu ɗinsa mai ƙanshi ya wanka da shi. وليس ذلك من المعذورات ما يجي ولا ما يكون معذورات الإحرام نشأ أنه ينبغي لأهل المعاصي أن ينتبهوا يا كما تجمعتين الزعلون تفرقع كيف تعبوك بتبع يا كما lokacin da ba wani abu da zai ba amfani to a farka da wuri ya Allah ya mutu ala ma'asi dan kan mutum ya mutu a kan sako sakansa fa ta kula asu bati amri mukhsara dan kan karjan da zama a ta na ja hudu mashru'iyyat da hadith al-bayt layl al-muqri shar'antuwar ta wa mamaci kirare amma banda wanda yake harama da aikin hajji لأن الآية التي دل عليها عن تحديد الوقت دليل على أن تحديد الميت أمر متبع ومن لا الذي سوى وأنه سوى لحالة لأنه عليه ذات الإسلام أو ذات الجاوة لهرم على أيدي هذه الجراري دليل يجب أن يكون سوى ذو ومدى بهرم أيدي أيدي هذه البلد لا أقام الجراري لو لا جابية المحيط إذا مات إذا مات لا يقبل عنه وصية نسبه ولو كان فرضا هو اللي هرب على عيشه إذا يموت kun da ku ne ya wuce da zai ce bai gama ana kai arba ai ba gama ba ba zo an gama ba kai arba din ba bayan jiba ba rana ta dai da ta uku duk ba ba to kai ba ka ce bari kai mara ba komai ba sai an cika ba Allah zai cika ba yau kawai mutum da yana sallah ya zo sallah a zan yana raka a cikin shi ba da yau to ba wanda aka ce shi ke mara ka'a ne kai kai aiki aiki wa tsani allahu ba sai a nan congratulate cewa ya mutu yana kyawawan ayyuka irin shi alamomin cikawa wato suka da imani ke mutum ya mutu yana tsaye aikin karshe aikin da na karshe ya zama aiki a yi a ce ya zama wani aiki nan ya zauna a gurin a wannan alamar suka da imani ya zama a tsohon da ke nan na kwanciya wasu alamar suka da imani da akwai waɗanda Allah ya ce wa na tsoro na karshe wasu da abin da Nabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar koyarwa ta bayan da Rabi Islam haihu yukarri da hukuma bi ainihi sai da annabi ya hada hukunci da illa da hukumi ya zuru ma ilaki wujudan wa adama sai an annabi ya ba domin mun ji da dalili a baya hadisi na gaba don ya iya radiyallahu anha da ansariya an karbo daga Husayma binti Ka'ab al-Ansariya radiyallahu anha Allah ya kara maka ya kare ta ce ni na aiki ba in jira ne annabi ya ce ummu aliya ta ce annabi ya hana mu domin ni na tana da annabi ya hana in ka haji ya ce ni na shirka ko ni na yana da mun annabi ne ya hana domin ba wanda zai hana sai annabi ya ce ya an hana mu bin jana'iza walan yu'zam alaina amma ba a karfafa mana ba hadin ba na haramci ba shi ne wadannan yanzu a rena ba a ƙarfi kuma gaba na hannun da aka yi wani na saka gawa saboda haka mata za su iya saka gawa makabarta to amma an hana sai dai hannun ba ne ƙarfi ba ne me yasa aka hana su wani ne ba da ya kawo a kawai na ɗaya na hannun ne za a yi hannun kuma zai ba a jana'i asali an hana mata su bugawa makabarta na biyu Allah na yi littafi wannan hali kuma haramci yake nuna duk inda ka ga hali ne yana nuna haramci in la ni qalilatin tajiru ala dani sai an samu dalilin da yake nuna ba haramun ba za mu ga irin wannan misali annabi alaihi salatu wasallam yake sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib yake liman sa'a kaga al'amuri ne wujubi yake ba ni ita bai ba da umarni to wajen su yake nuna wajen su yake nuna sai dai idan an samu wata amina da take nuna ba wajibi ne me ya nuna cewa ba wajibi bane da annabi yake ga wanda ya ga dama me za ta yi ta daga wajibi sai ka ga dama ya kuma mustahabi duk da umarnin da ake domin ya rage maka karfi da maganar da ba to shi ma haka da hali ne to kaga yau to bari mu na gaba na uku na yi jeri yanka ce ila ajimati tanzamu kirabu mandubi anhu yace alif ya ga gida biyu akwai annahi da ta'ani akwai kuma annahi da tanzi wanda hannu ne amma ba kuma yi gaji kamar makaroni na hudu annidaru nasna karijal dalili saboda mata ba kamar maza bane gawar kawai za a naga da cikin gida zai ji mutu ne ina kuma da shiga za a tashi a wajen cikin ɗaki sai a samu matsala wasu su koma wasu su zo su tabarruki abubuwa da yawa za su ba jiki za sai da cikin da gidan ɗauka ba za a yi a cikin gida sai da wato irin abubuwan da suke har yanzu ana yi a yi da yake aida ne biya ce da ba wai wani abu ne na jahiliya ne har yanzu ana yi to shi ne yake cewa ma da yake rajiyar alhadisu min adillan da kasiyyar ba a cikin salafin salih wannan hadisin yana da yadda idan cewa lallai magabata na kwarai suna da fahimta kwarai da yake sahabbai sun bai cewa wannan annabi da وليس للتحريم لذا يجب هذا يجب لما يدل على أن الصحابة أعلم الناس بمراد الله ورسوله صحابي sun fi kowa fahimtar da Allah da wanda su suke nufi a kan shari'a sun fi kowa فمن هذه الفتنة ليس وليس لله حجة على الأمة من بعد إلى يوم القيامة فليس هو إذا كان يزداد المسلم na ibn abi shayba da na abdurrazzaq al-sanani ko wanda da shi za ka magantarin sa hakuri yake kawo wa wanda hali ya fahimci kaza da hali ya zana kaza da hali ya ce kaza ba ku ga da ta akwai sai akwai da hali magantarin su yake da shi za ka rage da shi wani malami yana idara cewa malami ne ba ka da hurumin ba da za ka zo a yanzu hakoki da iya maganganun su kawai domin maganganun maza malin da shi ne ta kawo maganganun maza ba shi ne malin da ba ra'ayin da ke kada ka ce ai ta hali wani ya fahimci da domin ba kai aka aiki wani su annabi Allah ya ko kuma su suka zauna da Allah suka bayyana Allah ba da a imamu malik ya ce da ba imamu ya ce da ba ne su sai a zauna da ya idan ga ra'ayi ba ya ba wani abu na gaba zai shigo daga ajiyar ka ba wannan shi ne ba da ba a karanto a wanda maka ba ka ta ba kai da ba zai yi ba a wanda bi ba kai ta wa in da wallahu ba inda ba mu bi ba yau to da ga wannan shi abin da yake cewa ya halitta ba za su je makabarta amma kashi wato mubalaga al-iksari wal mubalaga kashi yawaita zuwa da kaiwa mutuka dalili ko hadisi bukari da muslim na anas samari wata rana a kawai da su ga ya wuce a makabarta sai ga wata mata tana kuka a cikin wani kabari kaga an rube da wata ruwa cikin kabari tana ta kuka annabi sai wuce sai ya kai ziyara sai sai kallana wasu bai wa Allah ki dora Allah ki hakuri sai kace wa ilaika ali ilaika kam'ahu da kamar da zai mu da na ruwan da yake ba su san waye idan ka ali da zai mara ne ya ce ka irin wannan abu sai ka gaya mai wani abu ne fa in ka dan san bi mu biya dan ba sai aka jarraba da abin da aka jarrabe mu da to tana anan da wuce da zai kai ta kala ko dan baya bai da wata dalili ya ka ba sai ya bai da ba ai kana wucewa wuce da kike ya san waye shi kuma da wasu towa ba zai da kwakwalwarsa ya ganta aka ce ai shi ne annabi alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi ai nan da ko aure ya ba ta duniya sai ta bi tana zuwa cikin da masu kula da kofa take da Allah ta zo gaban annabi alaihi wasallam sai aka gaya masa sai ta shigo sai ta ce la ya hakuri ya rasulullah na sai ce a inna sabaru illa ta da mata duniya ai hakuri yana tabbatuwa ne yayin abuwar musiba da kowa sai ka zuwa ya tsara la da hakuri ba da Allah yake bayarwa yana bayarwa ne ga farko yana danna jarabawa zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرني في مصيبتي واخرجني خيرا منها ابو انا da ke zamu cikin lada Allah ya abu da ce akwai iya alqur'ani ya tafi da uku الصبر في القرآن ثلاثة أقسام صبر على أداء فرائض الله تعالى وصبر عن معالم الله تعالى والصبر في المصيبة عند الكلمات الأولى ويقول لي معنى يقول لي درجة أما أنت ما تقول an ta ba ka hakuri da ya kula sai da hakuri da ka ce ka hakura ba la da kai shi ba za ka yi ba da kai wani shi ne da ya dauke da ka aka yi aka yi wallahi ba za ka hakura sai dai ga wani ruwa da ya yi ya hakura ba la da ba la da dai dai ga da zaka kuni ake baya baya da ka yi manta yawan sirrin lanza gaba a yanzu sai dai ibo rijiya a ruwa a rijiya yana ba da yiwuwa sai suka fara zuwa shi ke sadaka shi ke yi ina ka ga wannan ai ba da ruwa ka ba sadaka shi ke yi ina ka ba da irin wannan ko kuma wani mutane da yake yau ba in gode in je lakka in ce kamar mata kamar keke ka ga in gode mafi yawanci da wanda ke gode sannan mafi yawanci yare da ƙanana ba su san su ba domin ta zo dan mutum ne zafi ya zo ta goma sai ga yara kanana yan shekara uku hudun nan duk ba ba uwa ce a gurin to sai sai kandi ka san tana so ta iya yi sai ta yi kandi to ta yi kandi ta da ta ta ta su da yara gida kowa da yaro ta ce da jiyo su nan ta aiki in ba ka cewa an ta aiki da sai su kula yara duk wanda su kula da aka wata da wata ta ba su yi yanzu ya za kan yare gida sai dai akwai aiki na da akwai aiki za a ga yare gida na da ba ba ne sosai na yanzu na da ki so da haka sai kawai da ta gama komai sai yara tana da wata ta ko kan ta mu ta za ka yi ta ba wata da da ake karantawa ta ko ta duba kawai sai karamin yaro akwai yaro karami shi kuma mara ji tana zuwa da ya samu fuska an sa ganda sai an sa ba wani ne kawai ba ta amsar da yake kama da wani ai kuwa yana yin wannan marasi tana rikewa ran da shi sai kuma ta ce dan Allah ya yi ce wallahi kuma ba ta biya mu shi ta da biya a takan gida ya za ta kawai da yana yin waje tana yi haka ba su hijabi da ba mai yaji tana leka ta hango samari na zama hukunci da ba gawa a zaune akan je shi kuma yana fita da ya ga zai tsaya tsoro ku tsoro to tana dawo wa ya ce umma za a fara akwai lada ba lada akwai ne akwai ne ba ga jinan saboda haka wannan shi ai kwarai ko shi dauka karatun ne dauka shi ba wai irin wannan ne abin da zai zo ga fari lokacin da zai da ka tafi ake so ka kai da Allah ba lokacin da kaga a dan da zuciyar ka kaje ma wani abu daban lokacin ake so kai da Allah ne kuma ne idan da kawo kai Allah da ai ga wannan ne da yake cikin nan mun ga uku ban nan da yake yanzu a zai mana karatu wani ya mutu fakala ta ba malamin suka ce maka yawa ta bari ga wannan kalmomin malaiku za su to Allah ya amsa cewa shi ke nan mun shiga uku da yau ba su ce ba sai ka daga mutuwar an shiga uku a gida ba a san haka ba a san haka to wannan shi to mata ne ya halatta su je ziyara amma a san mai shiga shari'a da kuma yanayi kada a zo kamar ko maza ma ba a ce a aji yadda za su wani suna yi ko su ba ya yi mata ba wanda ya ce ne su tayar rana da zuwa kawai zuwa ce ko ku shi ta zai domin fa ina su zai ce kuma tsaka haka annabi domin zuwa ga wata yana tuna muku lafiya amma wani rana ce shi ne gaskiya wannan ke kiran ta kabila to ake kawai lokacin ta kama kai ai abu da nake yi kaga ai da annabi cewa inni la haytukum an ziyaratil qubur gaba ɗaya ma hakika na hana ku wato ziyartar makabarta sai annabi ya ce amma ala fazuruha yanzu ku kun yarda ko ina da kiro kuma da haka domin tana tana baki lafiya sannan ko na ji cewa da Allah zawara da kubur ko da da kubur kubur Allah ya yi wa mata masu ziyara da kubur ne daga wayar kuma ka zo aka je ne wannan na to wannan shi shi ne ai saboda wasu na azumi yau to kaga idan fadowa ne ai da ya samu wanda aka faɗa na alheri ba wanda ya bari a kai sai na aure cewa annabi ya tambaya wane ne ya je ne da mara lafiya yau wane ne ya ya ce azumi wane ne ya ya ya yi tallagawa ai ba ziyara kawai babu ziyara kawai sannan da rayu da aka ce da duba mara lafiya su aka kawo da azumin nafila annabi yake wanda ya zikira wannan a wannan rana ba wanda ya zikira su ba sai sai Allah ya ba shi aljanna to babu ribar da ya aka ce da ziyara da kawai amma an fado waye kawai yake zai bari ya tsara ba a zai bai da abin da yake zama kwanciyar shine abin da ba amma idan zuwa yake da yau to bari ya kalla ba kuma ko ya zama ɗari lokaci bayan lokaci yau yana so tukkira ayyuka da yin biyo a yayin sallar wada'a yana azumin nafila ya yi sadaka ya yi kaza ya yi kankara su kamar yadda ya lokaci ya zai kanka ya zai haji ruwan mutakum kamar da an zuwa ta ne ne ne amma dai bai yi al'ada ne ba ba gida ne hadisi da yake nuna dalili ai wata rana da na ija Allah ya kara mata ita ta dawo daga makabarta wani Abdullahi bin Abi Mulaika sai ce da ke ya umar mu'minin min ayra ta wanda daga ina jiki sai take wata daga kabarin dan uwa na Abdurrahman ibn Abi Bakr sai na je na kai mar ziyara sai ce da ita alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ha an ziyaratul qubur a'a ba annabi ya hana ziyarar magabata ba yace mata haka qalat na'am take kare kuwa tun ba amara bi ziyaratiha kaji wata amsa ba da mai kace ya hana amma daga baya ba da umarni a ji ta ta tabbatar ma da hadisi ne ne a lokacin da akwai wani sarki da aka yi amma ba ni sani to da haka ya nuna cewa amara bi ziyaratin kuburi ne umumun ne wato yana tsari ne da jari wa nisa kamar da yake a baya maza da mata biya ne Allahu bayan ko su yawan da zuwa ko domin wannan wa'azi da ake so makabartar da yake suka saba da nan matsala da Allah eh ana biyo ya rabbi Allah wa annabi sallallahu alaihi wasallam kana annabi ya rayu da Allah tabbata a gare shi yace ake yawo bin janabi ku yi gaggawar kai gawa ko bin janabi ku yi gaggawar kin tsamamu in ka sa kasra shi ne wani da kike yi da shi ne kawo da aka mai da a'la bil a'la wal akbar bil akbar in an yi fata ana rubun gawar da dauka in an yi kasra kuma ana rubun ku yi sauki ku gawo da aka sallah da sauri a yi mata wanka a sa wato ta a jira kama dai wannan hadisi tunda faɗa a yi ƙarshen hadisi ba zai nuna ba kai gawa makamanta ce to kuma kace kai gawa makamanta ba sai an mutu da wani abu ba ana dai suka dole sai an ta bi dauri ko kai da za ku kai da ko kai da ba ko ku ta da saboda haka shi ba ba da zai ji da karfi saboda tare da hadisin ma fa inna ha inda musaliha annabi yake domin gawa da kuka dauko kun ji wani abu in fa mutum ya mutu sunan sa gawa ba za ku gana ni kowa ne ba ku ni kowa ne ku ni ko makaran ku ni ko gawa ne ai wallahi wato Allah ya tsoro idan mutum ya gaba wannan gawa kana tsaga hannun mutum yana ta baka sako in ka daga hannun mutum ne yana ce kai ma wa'azi ke ba yana gaya ba ka da su ba ku za ka fa zan koma le kabar ni ba al tibu ballan da ka bakar da ne ke yin da ka da ba ba al tibu ba komai a da ka koma kama ba da ku awwala marati ko kama ba da ku da wuri kamar yadda Allah ya ba yi ba da koma ka zo ba ni da ba wando za ka da koma ya hayya ya ka za ka da muka faɗa wanda yake riga an zai riga wanda sai ya kuskure wani iyalin sa ma baya son da ko shi yana amma ranar wasu gari ne ya ji ba ko kuma wanda asali ba su san ya yanayi jikin da ya gawo shi wanda ya gawo ya ne ga wani yake ya da yake idan fa illa aisha ku saliha ba wanda kuka dauko idan mutum kirki wa kairu tuqaddimu lana idan kuma alkhairi yake gabatar da shi zuwa ga shi kuna gabatar da shi zuwa ga alkhairi kuma Allah Allah yake ku kai gidansa idan mutum kirki wa in ka ku ciwa gani in ko ba haka bane in ba mutum kirki bane fa shawru jama'unahu arika bihi to kai da ku zo ku ba da yin da ba domin da wannan da ku ba kai wa ajiye wannan wa to kai da ku Allah Allah ke gura ku Bila ku ya ka ji haji maliki alhaji wa al-istirahi min jinaza ana kai da kai kai gaggawa kai wato ku yi gaggawa kai gawa وهذا الإسلام يكون بعد التحقق من الوفاة أبابا أكيئي يجي وانا الجزاوة على نبو بايا أن تبت أنت بسيطة وليس بايا أن تبت أنت بسيطة kana gaggawa don an ce musamman kuwa wata wani kana gaggawa wani akwai ne ke kare da domin an kasa da turai ne su ce da mutu haka wani ne ba ma akwai magabata ba ma wani jidoji ba magabata malaman zaure suna da hanyoyi da yawa da ake gane mutum da taba gane hannu ko a tsira ba su ke waje duka wajen da ba da kafin kawai ya mutu ba ma sai an kai ga gwaje-gwaje suna gane ya shi ne wannan abin da ya kawo na biyu an na rajular tarihi a yakunan isra'a bi jinadari min farhaji ne ta kira gaggawa da za a yi mutumin kirki a kai shi kabarinsa yana ci abin da yake farin ciki saboda haɗuwa da wani shi ne yake faɗa a masu yi kima suke cewa so ake so ake yi wato ka zama irin zuwanka zuwanka duniya ya zama kishiyar zuwan garaya kai ba ka zo kana kuka ba to su ake ko ba kana dariya sannan kuma su ma yayin da za ka tafi yan uwan ka su ma kishiya za su ka samu domin da ka zo wanda ne yanzu kuma ta gaba ana kuka to su ake zama kar ya zama kishiya in ya zama kishiya kai matsala domin Allah ya faɗa a kowace suka mutu fa ma bakat alaihi sama wal ard sama da kasa ba ta kuka domin Allah Allah ce su kan da mun ce to Allah ya raba mu da bakat daya domin annabi ya faɗa cewa mun je wannan hadisi a tafsirin mu na na jiya wata aya da muka yi فقل أعداد القوم الذين ظلموا لا هو الحمد لله رب العالمين سورة الأنعام idan mutumin kirki ya mutu gurin da yake sujjada shi kansa sai ya yi kuka mala'ikun da suke zuwa sau aiki da ra'a kai da kuma da sun yi kuka shi shi ne ake cewa sama da kasa wasu ba kuka ba idan ka mutu sama da kasa wasu ba kuka ba mutum wajen ne wanda kuma ba ku ji a yayin sauran da dina ba ko alhamdulillah shi ne mutum ban da yake a gode wa Allah godiya ce wa Allah malaikun da suke saukan mura da ayyukan ku kullum ya Allah mu gode ba da kuka rabu da wannan ba ka ce kullum ne ya za mu dai kuma su suke ne kuma aiki su kawai kai Allah ya ce ku ji ne wannan sannan نبي قولوا أن الرجل السيء يكون الإسراع بجنابته مبلغ الحاملين mutumin banza kuwa sauri ya ke zuwa yi da gawa don maslahar masu ɗauko gawar domin haka ba ba ba mutum shi ne ne gudun ke ɗauka wani lokaci wani gida mutum uku ko wani shi ne saboda gawa na wuni ne da sauri ne ka san mutum bai da nauyi sosai za su yi ɗaga shi lokacin da yake amma in yanzu sai kaɗai ba za su yi na wuzu ba ne za su yi wa al'afinar da na azabi da mawuce wa ba da abin da masu kafo da kafare za su haɗe yayin mutuwa da bayan mutuwa na azaba na biyar a shahadini min al-fasadi wal mufsidi ana tsoratar da mutane a rubaye barna da makarna wanda a wuce da salahi wal islam ana kiran mutane zuwa ga gyara da kuma yin abu da yake yi na kira hada al-islam al-maqlub masruran bi Allah ya kuma sababan duku wannan saurin da aka yi an jarkanta da ake so kai an jarkanta ma kar saurin ya wayi zuwa ga yadda gawa kuma ba saurin da za a wuce da shi a saurin ne wanda ne wanda mutanen mu ke yi in ma yi yawa za ka kana magana ku kanta take da أو تلعب الرجل mazuriya da hadiri ko kuma saurin ya gano jikin mutum da ya bayyana kuma da shi ne jiki a daga gani yanayin jikinka ko ba a zuwa Mali ya na bakwai a ikirarin da kuma jita da jini wa fi hamlihi wa rafi gaggawa da ake da shi wajen kinsa gawa wanke jiki wa fi hamlihi da ɗaukar da rafi da rafi wa kullu da yake ta'allaqu bi ijadi da ta'awudi yake da alaƙa da tare da ta kaga na azumi da ai dauri ai kiriyar sai kun kiriyar yin da zaman za a wasu dawo to ana nuna inda dama ma da wata hanyar da za a iya yi a ce to a bayan wani ya tsaya ya yi ya halatta cewa wani ya tsaya to a bayan gawar a ce wa da kai da ya yi kiriyar wasu na cewa ba a yi ne saboda ba a bari a kira da saboda wasu suka buji ne kuma ana buji kuɗi ko su suna yi duk da wanda ake yi ne sun fi yawa to shine ba da yadda wasu dalili ila dalili akhir na zaba alhiru ala masa'abat al-akhir ana kudai da kai ka zauna da mutane su abokan ke da mutane su da abu al-aiki al-khairi kuka shine magana da yake yadda duk abokin da da zai jira tuwarka ya kaji da abin da yake zuwa ko shi yanzu to ake duk wanda ya ai wani ya rufe a cikin abu ya nemi ya tsaya gurin aiki da Allah har da jira za a yi rayuwar su za a bani lokaci zai je ba wai da mutane su ake abuja ne ba ni zai shiga harkar Allah sai su zai da ake da kawai su kawai jannar da ba sai ke kaza wanda zai yi wa Allah lafiya Allah ya waɗa wa shi wannan bawan nasa idan ne yake bi ta yaɗe yayin da kake abu idan ne ayyuka alkhairi ne duk abin da ayyuka alkhairi da ka ba duk wannan ba ki da Allah ba zai su ne abokai su ne mutane amma wanda ya ake yi ba ko wani yake daga baya to me za ka kai yanzu gidan da kake yawan gida da zama tsaguna da wasu ba shi ke bukata ya danta akan gawar su ke kuma bukata saboda haka ake sannan na ƙarshe shi ne malami ce ha ba ya duba ala alim da akwai jinaza da hudurin misali kaga wanda yana nuna cewa ba a yadda a rika jinkirta gawa ba saboda wani wata ce kawai wani yana cikin gari da rawar ya dawo da sai kun ba fatan da ta ce shi ba wancan mu fara a baya zai iya zuwa ya zai zartan na a kabarin da shi kaɗai wa'annan mutane ne aka wani suka tafi amma asara ka ɗaga wata yi mai ɗazu da lokaci ya abubuwan da muka fara yi ya Allah ya ba mu dadan ka wanda muka kuskure ya Allah ya ba mu da ya ce muna da Allah ya kuma yi tsayawa ko ko mun da muka fara Allah ya nuna mana gaskiya da ya ce mu kumbinda Allah ya nuna mana gaskiya da ya ce ko mu a bisa Allah da Allah ranar alhamis mai zuwa akwai lakta mai munasaba da daular auren bibiya aliyu bibi da za mu yi a masallacin kujai ba duk da mai masallacin da muke yi wa marjan za a yi lakcin da rana a hannu a kan aure magani zuwa shi malamai da za su gabatar da wannan lakcin akwai shek da haya zai mota shi zai wannan lakcin da masu mana da aliki malam muhammad jariya na shi da kuma malam awal muzarar damawa ni kuma zan da wata insha Allah ta'ala muna tsarin idan Allah ya yi da magurin zuwa sannan saura auren ka da ne ka fara ranar juma a masallacin da hawa wannan juma da zuwa muna roƙon Allah ko da ne da ya ta albarka Allah ya ba su da wannan jiya wannan da suka ta aure a gaba da wannan da aure ta ko a gaba Allah ya gada mu muna roƙon Allah da kuma ya ga wannan da suka ta ba ka kai mu da Allah ka zama da lafiya ta mu musulmi ma da sanar da gida da ake Allah da wasu da gida gida da lafiya na cikin da lafiya muna da Allah da suna ya fita wa iyayen mu da malaman mu da suka za mu gidan gaskiya Allah ta bi kanta da lafara a cikin Allah da wasu kan kwana mai amfani muna da Allah da suna ya fita wa da tsohon da muka fita mata da Allah da iya mu da shi Allah ta tura su a cikin mu da shi Allah ta kara da mana cikin duniya da lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في مصابك والمصالح وتبع عن ذلك رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين